الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأحد ashirin da shida ga watan jimadar ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun tike a ƙarshen sura sura ta arba'in da takwas yau za mu tashi sura ta gaba suratul hujurat wanda wannan sura malamai gaba ɗaya suna kiranta da wannan suna suratul hujurat akwai amma akwai waɗanda suke kiranta da suna suratul akhlaq surar da ake magana akan ɗabi'u da halaye da ake so mutane su ɗabi'anci da su to ita ne wannan surar kamar yadda muka faɗa sunanta kenan sannan ta sauka a madina sura ce madaniya gaba ɗaya ta sauka a shekara ta tara bayan hijira annabi ya kusa barin duniya sannan kuma ita ce zuwa ta ɗari da takwas a jerin saukar surori a don kallon ba za ga bai saura sura shida ba ba gaba ɗaya ƙur'ani ya gama cika ta sauka ne bayan suratul mujadala ko mujadila sannan kafin suratul tahrim sannan wannan sura tana da ayoyi sha takwas ba sabani a gurin malamai dalilin saukarta kuwa saboda hadisi Abdullahi dan Zubair wasu kabila ne da ake kira Bani Tamim suka zo gurin Annabi alaihi salatu wasalam da za su kanje su ce a nada musu shugaba to da aka ce a nada shugaba sai sai na Abubakar ya ce ya Rasulullahi ana ganin a nada musu Ta'aqa'u bin Ba'bad sai sai na umar yake ni kuma ina ganin a nada akrau dan ahadi sai sai na abokan yake da shi ka faɗi wannan ne kawai dan ka saba mu na ce wa na kace yake a to wannan magana ya faɗa ya faɗa kawai sai Allah ya daukar da sura akai sura ta kutum ta sauka akai to saboda haka jigonta kuma tana da abubuwa da yawa na farko muka ce sura ce da take koyar da akhlaq za ga wasu ma a cikin magabata yawanci ko da ko da yaro misali bai bai haddace alkurani ba akan yi kokari a zaunar da shi a rika nutar da shi ɗabi'un cikin wannan sura ayoyi sha takwas ɗan ƙanƙanin lokaci wasu kuma idan ya haddace alkurani to sai a ce ana so ko baka haddace baka rike duka saurorin ma'anonin ma'anonin sauran surorin ba to ana so ka ci a yin suratul hujurat domin tabi'u ne da halaye da ake so ka kwaitaya wannan in ba kuma ta bana ta wa faɗa cewa ba abin da na fito a duniya irin ɗana ya haddace alƙur'ani to Allah ya mun baiwa Hauzaiba ya haɗa ƙur'aninsa a shekararsa goma ne to na yi murna kwarai da gaske ina ta roƙon Allah kuma Allah ya cika wannan burin yanzu yana gyara to daga cikin wayannan abubuwan da na so nake so na yi kamar yadda na fara faɗa shi ne ina so ko bai san ma'anonin duka Qur'ani ba to ya san ma'anar suratul hujurat da ɗabi'un da suke karantar to alhamdulillah dan na taɓa faɗa a nan cewa buri na Allah ya madaukakin sarki ya mun wannan baiwar to kaga wannan Allah ya mutu wannan baiwar mu ma yanzu mun shiga layi muna fata Allah ya taimaki kowa da kowa to wannan shine um to wannan sura jigon da shine na farko tana koyar da musulmi ya wanda biyu sana abu na biyu kun san me yasa ake murna mutum ya samu mahaddaci a gidansa abu ba wanda to annabi annabi alaihi salatu wasallam ranar alkiyama ya faɗa mana cewa idan aka zo ɗanka da ya daga Qur'ani ba wai shi ba kai mahaifin da mahaifiya sai an nada muku kandi aliyan mari'an walida ya sa walida ka alaihima malazitu anwarin min al-ta'di wal huda fama zannuka bin najl inda jazaihi ulaika ashabul awadu ashabu safwatil mala an gane ko yau saboda haka mai shaɗibiya yake hani'an mari'an walida ka alaihima za su zama cikin farin ciki da jin daɗi iyayenka ba alaihima mala'ika anwari za a sa musu kaya na haske na haske min taji da na ikrawun din a sa musu kambi wani hula da kayan ado alharirin da baka sa a duniya ba duk za a sa ma sai ke fa ma zan muka bin najin inda jalayi ina ka wa me kake tsammani dan wannan iyaye kenan me kake tsammani ga wanda ke hadda inda jalayi wani irin sakamako shi za a bai sai ke ulaika ahlul lahi waɗannan su ne ɗan lelan Allah su waɗannan da suka yi hada wasabwatil mala sannan su ne zababbu waɗanda ke tawaza da ofiya da Allah zai wari annabi ce waye ahlul qur'ani ahlul lahi wa khassati in aka ce masu waye ga gababbun Allah zai ka ce ma haddaka to Allah ya sani ina yawan faɗa ba abinda na fito a duniya irin hadda wallahi babu kuma wato ni dai abin da nake yawan faɗa buri abubuwan da nake so ni dai a duniya Allah ya mun dan babban buri na wallahi yaro ya hadda kuma ya yi alhamdulillah to saboda haka wannan shine eh so muke yayi amma kai ma kana da su kuma baka ga ni ba eh to da ke ma hafla ta gaske yanka rago a yanka baka yawa eh ana ina ina so ne ya kula ta gaske insha Allah eh to wannan sura tana koyar da wannan nabi kuma tana koyar da taimakon juna taimakon juna sannan abu na uku tana razanar da masu kin sahabbai sai cewa in ba su yi a hankali ba za su iya kafurta ita wannan sura sannan kuma surar a ƙarshe za mu ji ta yi wa sahabbai alkawarin gafara wadda da muka fara zafin da ya shuɗe da martabar su iya wancan ma da muka biya isa ballantana duka ƙur'ani falalar sahabbai yake bayani duka domin duk inda ka je an yi abin alheri su suka fare duk inda ka yi an yi abin alheri su mun su ba irin mu bane bayan karanta aya ana ƙoƙarin aiki da ita to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko a aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan ladina amanu ya waɗanda suka ba da gaskiya la tuqaddimu bayna yadayi Allah kada ku rika gabatar da komai gabanin na Allah madaukakin sarki duk abin da aka ce Allah ya ce to wa bukatar naka wa rasulihi haka nan na manzansa tsira da aminta Allah ya tabbata a gare idan Allah da manzo suka zartar da al'amari ba a bukatar na kowa to in dai ka amsa sunan allazina amanu dan za mu zo a cikin suwar mu ji ana magana akan cewa qalatil a'rabu amanna kullum tu'minu walakin qulu saboda haka al-iman wal islam suna da bambanci a ce wani musulmi ne kuma wani mumini ne domin al-islam shine a martaba ta farko sai ka zama musulmi kake zama mumini kuma mumini babban lamba ce sannan ka koma mumini kuma wanda yake al-ihsan to kada ku in dai kun yi imani da Allah da manzansa kada ku rika gabatar da komai akan maganar Allah da manzansa to anan ne malamin suka ce kaga annabi alaihi salatu wassalam baya nan yanzu to iyaya za ka yi amfani da wannan ayar ne wato ta hanyar gabatar da duk abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa manzansa ya faɗa akan naka to idan kai wannan kayi amfani da aya وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لإدافة جموم من نمج كومة تبا إذا الله دو نوت كما تدى الأمر يرمتو كان دزاتي أكن سلسة إن دي مؤمن يلي الله نيدا وندوت كيسو تناها فا تولن جيني لدراك أمباني دعاية تيجي وتقوا الله هو يجي أي الله shine muke faɗa da da Hausa ce ku ji tsoron Allah amma kiyayar Allah shine ja'alul wiqayati bainaka wa bain ma'siyatillah ko imtisalul awamiri wa tinabun nawahi kwatanta abin da Allah yake so da nisantar abin da ya hana shine tsoron Allah kamar yadda sai na Umar ya fassara da cewa kamar wanda zai wuce ta guri ba takalmi da kayoyi da abubuwa masu lalata kafa ga kasan din da zai wajen wucewa yake kira a takawa inna allaha sami'un lalle Allah madaukakin sarki sami'un ne ji ne alimun kuma wanda yake masani ya ayyuhal ladina amanu mala yace hadi ada wannan da kuke gani ayoyin da zamu biya ladabai ne addaban lahu biha ibadahu almu'minin wanda Allah madaukakin sarki ya ladabtar da bayin sa mu'minai da su fi ma yu'amiluna bihi rasul min at-tawqir wal ihtiram wat tabjil wal i'zab yake dangane da abin da za su mu'amalanci annabi alaihi salatu wasalam da shi na girmamawa da kuma kambamawa da alfarmantawa shi za Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ay la tusri'u fil ashiya'i bayna yadayhi kada ku yi gaggawa wajen kawo abubuwa gaban annabi alaihi salatu wasalam haka Abdullahi da Abbas ya fassara sannan ya kuma cewa ai la taqulu khilafal kitabi was sunnah ibn abbas yace abin da ake nufi kada ku rika magana wanda ta saba wa qur'ani da hadisi shi ma imamu jahaf yace la taqbalu amran duna allahi wa rasulihi min shara'i dinikum kada ku take ku zartar da wani al'amari wanda yake na koma bayan shari'ar Allah da manzansa inji imamu jahaf ya kai basara to shine inna allaha samiu alim lalle Allah madaukakin sarki ne jini alimun kuma masani shi ya ayyuhan ladina amanu ya waɗanda suka ba da gaskiya da Allah la tarfa'u aswatakum kada ku rika daga muryoyinku fawqa sautin nabi akan muryar annabi alayhi salatu wassalam wala tajharu lahu bil qawli kada ku rika daga masa magana annabi yana faɗi abu biyu ne kar ku faɗi magana sama da tasa kar ku faɗi magana daidai da tasa daidai kasa da tasa shine ladabi fajari ba abikum li ba'd kamar yadda sajin da yake tsagawa saji murya kun ga ai mun faɗi asalin surar tattauna ce tsakanin Zaina Abubakar da Umar ya ce ka sa ka da gangan ka saba mu ya ce shi saba ubin ma'abad shi kuma ya ce shi yana ganin a za akra ubin hali sai ce ka faɗa ni dan ka saba iya wannan fa magana ya faɗa kuma ba wai sai aka ba wai zage zage aka yi ba a'a kawai ya faɗi ra'ayin da shi ba ya faɗi nasa a gaban annabi yana zaune to shine Allah ya saukar da sura gaba ɗaya yana jan kulli cewa a daina daga murya a gaban annabi alaihi salatu wassalam shine malamai suka ce wannan ayat da sura har yanzu suna aiki sai ina shine idan ana biya hadisi ana karanta a hadisa annabi wasu na surutu wani ya daga waya yana yi wallahi ka fada karkashin aya Isa za ka ga duk wanda ya je karatun hadisi ya zauna in dai ya sallar da wani ayar za ga kasa kasa ko kiran sa aka yi shi ina masallaci kadan idan muryar ta zama ta daidai da malamin ko sama da shi ka saba wa annabi alaihi salatu wassalam domin su ake ka hararo kamar annabi ne yake magana lokacin da ake karanta maganganunsa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم to annabi maganar sa fa ake gaya ma amma za a goyi sun zo an zauna sai hira ake wasu ma sai ka ɗauka kamar ba gurin karatu ba to idan mutum ya yi wannan ana jiya mai tsoron kada ya faɗa ƙarƙashin fushin Allah shi yasa a wata rana sai na Umar ya biyo wasu mutum biyu matasa a gefen masallacin Annabi suna magana shi biyu kabe yace kai ɗan samari ɗan wani gari ne ku kace su daga kofa kike yace to kar ku ƙara daga murya nan yace na yanke da Allah da ƴan Madina ne ku kira gane shi za a ga wannan ladabin har yanzu a masallacin annabi duk da suka je su sani har yau madina yadda ka san ba mutane wannan ladabin da yadda ka san ba mutane shiru har yanzu wannan ladabin yana madina a ba wala ai za a ga yan hutu suke son su je madina saboda in ka je nan dauka za ka yi da rana wallahi dauka za ka yi kowa ba shi yake ko wucewa za a yi ba a wucewa haka haka ina kowa a hankali za ta ganci a duk saboda annabi yana kwanta a wannan ladabin yana nan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada ku rika daga muryoyinku sama da murya annaba imam malik karantarwa yake amma in ka je yadda yake karantarwa za ka jama bai saboda wannan ladabin kada ku rika daga muryoyinku sama da murya annaba alaihi salatu wassalam dan Allah mu ya muke yanzu ana biya hadisi قال حدثنا mutane suna cewa wannan ladabin yana nan har yanzu idan ana yi kana daga murya to ka saba wa Allah ka saba wa Annabi alaihi salatu wasallam kuma ka cire rigar imani daga jikin da sabata musulunci domin Allah ji da amadu aka kira wa ta aka kawo kafirta ba amma dai a lokacin kamar da Annabi yake la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min duk wanda ya tafi yin zina a lokacin an cire rigar imani an ban maka musulunci kawai domin ita zina ba ta cire ka daga musulunci sai dai kana nan a musulmi amma ba mumini ba abin da ake biye ma tsoro kar ka je ka mutu babu imani shine kawai to shine Allah madaukakin sarki yake wala tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dukum li ba'd kada ku rika tagawa annabi alaihi salatu wasalam murya kamar yadda tashin ku yake tagawa sashi murya an tahbada amalukum to ga abin da yake faruwa abin da yake faruwa ana magana Allah kana daga murya yana janyowa aiki ya rushe ana jiya muku dan kada aikin ku ya rushe wa antum la tash'urun alhali ba ku sani ba saboda haka ya kamata yan uwa mu yi takarar zan duk wanda ya san zai tafi majalisin karatu sai kiyaye sai kiyaye ne ko kawai ne garin neman lada ya dawo kuma da matsala to wannan shine sai Allah ya ce إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم Allah ya ce innal ladina yaghudduna aswatahum wadannan da suke sassauta suke sassauke muryoyin su inda rasulullahi gaban annabi alaihi salatu wassalam kun san da wannan abin ya faru sai na Abubakar sai ya koma ra'a sai na Umar ya koma in yi magana sai an ce me kake kawai saboda wannan sura ta sauka daga lokacin kowa sai ya saranda murya an zaki magana wallahi wani lokacin sai an tambaya me kake innal ladina yaghudduna su wannan kaga can gurin an zarge su amma yanzu kuma Allah ya dawo yana yabon su waɗannan da ke sassauta muryoyin su waɗanda aka zarga a farko Abubakar da Umar inda Rasulullahi gaban Annabi alaihi salatu wassalam ulaika alladina imtahana Allahu qulubahum littaqwa su ne waɗanda Allah ya jarrabu zukatan su da taqwa da Abubakar da Umar in ba ka zarge su akan cewa ka to gashi Allah ya yabe su ya wanke su cewa sun dauki da rai Allah madaukakin sarki ya jarrabu zukatan su ai ikhtabara Allah qulubahum littaqwa ya jarrabu zukatan su da tsoron sa Allah da kansa ya ba ta lamba ba nan abin ya gaya wajen ke lahum maghfiratun Allah ya yaje musu wancan daga murya kun yadda qur'ani yake shi da kan gurin da ali ibrahim muka ce innal ladina tawallaw minkum yawman taqal jama'ani illa mastajallahu shaytanu bi ba'di ma kasawu yake wa laqad afallahu anhu Allah aka yi laifi yake kuma na yaki shi kenan kullum magana da muke kenan idan wato sahabban annabi alaihi salatu wasalam idan kan ka iya afka muku ko wallahi yana nuna ba rashin rabo a lahira to haba mala wai kai wanda irin addini ne da kai da kullum ba ka da aiki sai da biya wasu wai kaka ba wanda ya saka da Allah ya ce Muhammadun Rasulullah ya ce wallazina ma'ahu wannan da suke tare da shi da kai da ni a ciki kai ba ba babana ba na ka ba dangin ku ba kowa su ai alladina ma'ahu sai Abubakar da Umar ne na ruwanka ga shi Allah yana da ruwan ashidda'u ala al-kuffar kullum za ka kai ai ko kowanne wanda za ka ga shi da aiki yanzu a social media mutum bai da aiki sai rabbi ko mamakin su nake wallahi ai ba mu da wannan lokaci mu yanzu aikin mu kawai mu kan sai da al'umma kawai ka koyi addini ka koma zuwa ga Allah ta alim alim amma kai ba ka da aiki sai biyan mutane wai ka ka ba wanda ya saka kai kokari ka gama koyi abin da ya kamata ka koya ma mana kuma in ka lura za ga matasa wani za ga bai da alaka da karatu amma in ga ayin da zagi wani sai kawai ya tage wani ya burge tun da ya biya zagi kana da matsala a alwala kana da matsala a sallah kana da matsala a mu'amala me ya dame ka da wani sai aka koyi addini malam ko kuma gaba ta ne ka gani mutum baya tsaya ya rabi sai ya koshi da ilimi sai ya koshi da ilimi amma kun addini ba in dai ba wani ne ka shigo ha ba kake so ka warware wannan dole ne eh dan shigo ha amma haka kawai ya ce kai bibiyan malamai kake kawai duwa kake barka saurari kake mun yi karatu yanzu mun ji hamsin da biyar bari ya saurara yi mun yi kuskuren na hau a kan bari ya zo ya bai wai saka kamar abdullahi ne ka gama wani irabun kai ce ba lada bare kuwa kace ba la da lirani wai za ka koyi addini ko ba ka koyi addini to kun ji abin da Allah yake faɗa shi ake wale kun kafin a ji abin gurin kuma sauka dai dai tana cikin zuwan da ka lokaci guda suratul hujurat gaba ɗaya ayoyi to sai bayan an zarge su kuma sai Allah yake waɗanda Allah ya wato yake sai waɗanda suke saukar da muryar su gaba annabi alaihi salatu wassalam أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ألا يجربوا زكاة تنسد سورانسا لهم مغفرة كما يغفر كانوا وأجر كما يباس لادا عظيم بابا في بابا لادا الجنة ولو كبير الكافر يا الله يجب إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ونمسك ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم Allah ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat wadannan da suke zuwa su rika Allah ma kira ta bayan daki ta bayan daki za a zo sai da mutanen kauye ne su wayannan bari da nan din da suka sai a karawo bin hadis sai mutum ya zo bukata ce da jiji da ta bayan hadis Annabi alaihi salam sai ya faɗi ya Muhammad haka irin wannan kalmar da karfi a Allah masa kira sai Allah ya dauki su al-arabu ashadu kufran yau wati bala mutumin kawai ba ruwansa duk abin da ya zo maka din ji saboda haka suka zo sai su kwalla Annabi kira ta bayan daki sai Allah ya dauki sarki yake masu wannan kiran nata ta bayan daki aktaruhum mafiya yawan su la ya'qiluna ba su hankalta ba su san shari'a ba ba ba su da hankali ba a'a mafi yawan su ba san da shari'a ba domin da sun san shari'a da ba za su yi wa annabi wannan abun ba kawai ne yazo domin yan jiya suna rike sun ce gashi an ji aktaruhum la ya'qilun ala zafa tamalan ba sai ake ba su da hankali ba ba haka aka ce ba kuma da aka zo aka ce aktaruhum wanda yake do aktaruhum wato wanda yazo yazo daga kauye yanzu bai fahimci bai san shari'a ba bai san ko ba amma ga ya masa cewa wannan abun babu cewa ai yana da uzuri to shi da malamai suka ce abinda ake nufi la ya ce nuna ba su ba su kiyaye shari'a ba san halal da haram a cikin abubuwan da suka zo yi ba shine abin da ake fassara ba sa hankaltar abin da Allah madaukakin sarki yake so walau annahu inda za ka gane cewa ba fata fata aka yi musu baka duba lallaci kuma ina ma idan ka ji mutum wato an balle biya yana cewa kuma ina ma ai da akwai sassautawa ba dan ne ba ba laula ba walau annahum sabaru da ma dai sun yi hakuri hatta ta furda ilai ma haka fito zuwa gare su ne ko su rika kulla ba kira da kanta kalma akwai sassauci ya Allah yake la kana khairan lahum da hakan ya zame musu alkhairi idan ma ka fassara shi da cewa an ce ba su da hankali to kara ta ayar sai ce wallahu ghafurun sun yi laifi wajen kwalla annabi kira amma ba Allah bai gafara ne don ba sani ba rahimun kuma mai jin kai ma'ana ne ya yafe musu kansu kuma amma shi sa muka ce surar tana ta bayani dangane da gafara gawa sahabban annabi alaihi salatu wassalam da sun yi hakuri har annabi ya fito da ya zama alkhairi a gare shi yau ko a rika kwalla mai kira to amma duk da haka wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne rahimun kuma mai jin kai to shi kenan sai mu je gaba يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
الله يا أيها الذين آمنوا يا ولد الكبار الجسيا in ja'akum fasiqun idan har wani fasiki abin da ake kira da al-fisq shine al-khuruj an ta'atillah fita da yi wa Allah biyayya duk balantaka inda baka ba Allah a wannan gurin ba daidai gurin fasiki ne kai daidai gaba daidai gaba domin al-fisq shine kamar yadda kake ganin nunan mangoro in ka ba yaro mai janjani ne kamar mulai sai ya gama zama ruwa in ba ya waka zai ya kamar mulai kwallon zai fito to nan fitowar da kwallon mangwar gina alfisku fitewa daga yi wa Allah biyayya gina alfisku alkhuruj an da'atillah to idan fasiki ya zo muku wanda ya fita daga yi wa Allah biyayya a wata gaba ya zo muku bi dabai da wani labari an sashi bin nikira kowaye duk lokacin da ka ta labari kowaye da a lokacin sunansa fasiki har sai ya tabbata cewa daidai ne eh wanda ya sha labari a daidai gabar sunan sa fasiki har sai labarin ya tabbata to sai a ɗauke sunan fasikancin da ya kasa to duk wanda ya zo da labari fa ta bayyana wato ku nemi diddigi ku bi diddigi wata kira'ar fa ta sabbatu ku bi diddigi ku bibiya har ku zartar da kawai bangare daya magana bangare da ya kai haka na ba ku misali a abu kowa a masallacin mu zai fani wanda ya zo abokin mu ne zai sulu tsakanin ma'aurata da ta zo ta yi bayani kanin mahaifinsa sai da ya ce ba ka da mutunci ya zazzage shi abokin mu ne da zai sulu ya ce alaji ya ce a tsaya a ji ta bakin ba wani zangirin da abin da ta faɗa ka za ka bai ya a ji ba shi dama wallahi yana faɗan layi biyu ita ta kusa awa tana bayani amma da yi layin biyu sai jikinsa ya sai sai jikinsa ya sai saboda annabi ne ya fara cewa ita da biyar mata kenan in ne za ku samu sabani to ko shekarar ku hamsin wallahi ta zo bayani ko a lokacin saboda ranta ya ɓaci emotionally take bayani ba za ta yi wahalar ce ta za ta ba ka taɓa yi mata ai dama hakuri take ka ji ba ƴaƴan ku goma goma wajen wai dama hakuri take to ai in ka kware a sulhu sai ka ce to na hakurin da kike kai shi ba shi ci gaba da yin shi ne kawai bare ku a dora shekara da shekaru kin kai to me za ka yanzu in dai dama hakuri ce in dai ba ki yi yanzu to dama kariya ki in da kin ce dama hakuri ki to annabi ya faɗa cewa haka take mace take lokaci guda da ce ne ka tawaye mu ba da bai tawaye mu alheri ba da matan ta za ka za ka kar ka zo ma shi ta wanda yake da saurin emoji yake saurin janka ya kamata ya kilo ba eh mace ta zo ta fage da kuka kawai ka ce shi kenan je ki za mu ga ai a rance wallahi a burma ka za ki haka ce cewa idan ta ma'addu mu'un fi hududi ta bayyana man baka min man tabaka in kuka da kuka suka haɗu wannan hawayen da wannan da wannan to ana ware kukan gaske da na karya ana warewa to shine Allah madaukakin sarki yake in fasiki ya zo muku da labari ba ta bayyana ku bi diddigi sai za an tusibu qauman bi jahalatin dan kar ku zamto mutane ku afkawa wasu mutane shine an tusibu qauman bi jahala ku afkawa wasu mutane bi jahalatin a cikin rashin sani fa tusbihu sai ku zamto domin asbaha tana cikin kana wa akhawatuha cewa za ku zamto wato batun biyu alama fa'altun ku zamto dangane da abin da kuka aiwatar nadiri ne kuna da dama mutum ya zo ya rika dana sani a ce ai wallahi shi ya zaci kaza ai dama kai ne ka je bakan karamu domin an ce ma kar ka zartar da labarin mutum daya kuma ka zartar me ya faru da wannan ta faru ne akan walid bin aqba bin abi mu'ayyib wasu suka zo suka musulunta da suka musulunta ce ɗaya daga cikin su a shugaban sai ce ya rasulullah muna da masu kuɗi sosai a cikin mu idan lokaci kaza yayi a turo a karɓi zakka za mu tattara ni zan tattara da lokaci yayi aka tura shi kuma wajen ai ya tattara zakkan ba sun je wa sun ga lokacin karba yayi ba a zo tun da ba su jin media ba wani abin sadarwa sai bari su zo kawai su kawo iska to aka tsako ayayi aka duro kayan abinci za a tura su Madina ya ka tura wani dan Walid bin Azab Uqba bin Abi Mu'ayyid shi kuma yana da matsala da wannan kabila yayi to hanya ya hango kawai sai da yace ai ya je sun ce ba za ki bayar ba kawai biyo yace ya ce wa Annabi alaihi salatu wasallam yace suka hana zakka yace to a hada a hada daiti runduna yanzu za a yake sai Allah ya saukar da wannan ya ga wanda ka bada gaskiya da Allah kaga sahabi ne ba a daidai gabar aka ce mafasiki Yadda cewa shi wani bibin abu ba dina bi mu'ayyid dama yana cikin waɗanda a yanayin zama har sai da aka rike mabulala ta giya bayan an haramta ta bidina ba shine wanda ake cewa wajen ya zo wa mutane sallar sallar asuba saboda lokacin ya bugu sai shiga ya sallar asuba da ya raka a hudu raka a hudu ya mutu ya ji ya ce kara muku ce ki biyo ce ka kara ada ba cikin karin muke wanda kari kuma wa azibukum miskati ai ma sai na bi ziyada alhamdulillah ma karin miki ala rabba zo da haka duk da cewa ya dawo ya zama ya dawo mutum an bayyana da kyau ko yayi dogon nasuha to akan sa ayata sauka kun gani da ni kun ga aina da biya ce ta koyarwa an fara da manyan sahabbai aka tawo yanzu ana ta bibiya to shine fa tabayyanu an tusibu qawman bi jahala fa tusbihu ku zamto ala ma fa'altum nadim akan abin da kuka yi za ku zo ku yi nadama ko me in ya zo ma to ka fara bincika an zo an ga ba ka za ka tuce shi kenan in haka ne ka faru a kyauta ba amma zan bincika ya fi sauki sai ka je ka yi bincike in ka bincika sai ka tattara bayanan ka ji me ya kamata kai sai Allah ya taimake واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم Allah ya ce wa alamu lallai ku sani annabikum rasulullah a cikin ku a tsakankanin ku akwai manzon Allah wanda Allah ya aiko shi law yudi'ukum fi kathirin min al-amr da annabi yana yin biyayya yana annabi yi muku biyayya cikin mafiya yawan al'amuran da kuke kuke bujiro masa ne la'anitu da wahala za ku ga me yasa saboda Allah ya ce wa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annaba dai ra'ayin annaba dai sallallahu alaihi wasallam ya fice cancanta da na mu'minai fiye da na kawo kan abin da annabi zai kawo ya fi na kowa to shi ka a rika sauraron nasa sai a zauna lafiya law yi ya uku bi kafirin min al-amri la'anitu da yana biye muku amma biya yawan al'amura wanda kun kun sha wahala sai Allah madaukakin sarki yake ne walakin Allah sai dai Allah madaukakin sarki habbaba ilaykumul iman ya sanya kan imani a cikin zukatan wa zayyanahu fi qulubikum sannan kuma ya kawatar da shi bayan san imanin da kuke sannan ya kawatar da imanin a cikin zukatan sun ce wa karaha ilaykum al-kufra Allah ya sanya muku kyama da kin kafiri wani burtuka da fita daga yiwa Allah da'a wani isyan da saba wa Allah duk sabai ba sa san wannan sai Allah yake ulaika waɗannan da aka faɗi sifofin su ai ulaika al-mutaffifuna bi hadhihi sifa sai yake huwa rashidun lalle shi ne yuni inda Allah waɗannan bayan Allah da kuke gani shi ne yuni sai Allah yake fadlan Allah ya mutu wannan ne dan falala min Allah daga gare shi wa ni'ama da kuma ni'ima sai yake wallahu alimun Allah yana sani sai ya mutu wannan ta goma ce hakimu kuma mai hikima ne da yi mutu wannan ta goma ce sai Allah yake وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Allah ya ce wa in ta'ifatan min almu'minin idan aka samu tawaga guda biyu daga cikin mu'minai iktadalu suna fada fa aslihu bainahuma Allah ya ce ku abinda za ku yi ku sulhu da tsakanin duka mu'minai ne amma za mu sabani to sulhu za ku yi tsakanin fa in baga ce hidawu ma'al al-ukhra idan tsakanin wato lokacin da za ku yi sulhu zai zanto tawaga ɗaya ɗaya daga ciki tana so ta yi zalunci a kan ɗayar faƙatilun da fi tabbi to ku haɗu ku yaƙi wanda za ta yi zalunci ku danne ta hatta ta fi a ai hatta ta biya ila amrillah a sai ta dawo kan dokar Allah sai ta dawo kan dokar Allah fa in fa'at idan ta dawo fa aslihu bainahuma bil adl kun wato sulhu a tsakanin su ta hanyar adalci kowa a bashi laifin sa wani a baka kyauta ba guri kaza wani shi ne to saboda haka kowa ya yafi kowa shikenan kowa a nuna ban laifin sa wa aqsidu lallai ku ya adalci inji Allah inna Allah yuhibbul muqsitin lallai Allah yana son masu adalci innamal mu'minuna ikhwa kai su mu'minai da kake gani ikhwatun yan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum kujara wato ɗan uwantaka ku gyara tsakanin ɗan uwantaka wattaqullaha ku kiyaye Allah la'allakum turhamun ko Allah madaukakin sarki ya yi muku rahama to nan wa in ta'ifatan min almu'minin an ce aya ta sauka ne wato akan ko kuma wasu sai tana isara kamar yadda Imam Bukhari ya kawo cewa tana isara ne akan hadisin hadisi Abi Bakar da wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana huduwa akan minbari saboda haka sai ga alhassan ibn ali sai aka ga annabi yana ta kallon sa fa ja'ala yanzuru ilayhi maratan wa ila an-nas ukhra annabi ya dira ba ido ya kallon sa ya fito um, da kananan shekarun sa annabi ya ta kallon sa saboda haka yana cikin wannan kallon nasa sai ce inna bi hada sayyidu wannan dan na da kuke gani domin jika ba ta ne ko yawa ibnun wabrul ibli haka to sai yake cewa wannan dan na da kuke gani shugaba ne la'alla Allah ta'ala an yusli hadihi baina fi'atayn azimatayn min al-muslimin Allah madaukakin sarki zai jiya wato tsakanin wata tawaga guda biyu da za ta samu sabani sanadiyarsa za a samu wato shiri za a samu cewa a fahimci juna shine malamai suka ce wannan bayanin da ake faɗa wato fakana kama kala wannan al'amarin da annabi ya faɗa ya faru domin asala Allah bi bayna ahli Sham wa ahli Iraq lokacin da aka samu zamani tsakanin sayyidina Ali akan kashe sayyidina Usman da sayyidina Muawiya ai kaga shi ne yake a kan shi ne a matsayin khalifa a lokacin yayin wata shida ya sauka yace ya baro ya barwa Muawiya daga wannan kuma saukar da yayi aka shirya sai aka shirya aka samu wato jituwa tsakanin mutanen Iraki da mutanen Sham wannan abin da Annabi ya faɗa ya tabbata akan Al-Hasan wasu kuma suka ce ta faru ne kamar yadda wato Anas bin Malik yake faɗa cewa wata rana annabi alaihi salatu wassalam ko sai suka ce kun san lokacin da annabi ya zo Madina tsakanin Ausu da Khazraj ba a ga muku kuma babban dalilin da ya janyo Abdullahi dan Ubayy dan Salul yake adawa da annabi saboda sun ga mai mamu baya akan za a yi na ɗaki mai gari ko mai unguwa sai ga annabi ya ya yi hijira da Madina kowa ya dade ta gurin annabi to wannan shine asalin adawa da ya ya sa annabi alaihi salatu wasalam ka hunduka wannan shine asalin adawa saboda haka um kitan da yace bari wani ya bada shawara cikin sa bai cewa ya rasulullah ba za mu ci mu gaishe shi ba cikin da babba ne a gari yana girmama shi sai kuma a matsayin ka wanda ka zo gari in kana so ka kiyaye ka samu tiyasar zama a garin lalle ka je ka kai dafa kwaje ji ake cewa ko yawa a je a yi wannan saboda haka annabi alaihi salatu wasallam yake to ba ko mai muji to a tawowa hanya akwai wani tabo da suka wuce cikin abin hawan an wuce ta wannan taban ana zuwa kafin a sauka gaban annabi alaihi salatu wassalam a gaban abdullahi dan ubay dan salul ana zuwa kawai sai ya su yana ta rike hannu yana toshe hancinsa sai yake cewa wai wannan jakin da annabi ya wai wari ne wannan jakin kwari yake kaga wannan kalmar wanda za mu an sha karanta a shifa wannan kalmar kafirci ba wai wani abu na annabi shi za ga a lokacin da aka aka dalilin da aka ta kawo dan tabori kenan cewa ai jakin da annabi abin da annabi ya amfani da shi ba a yi da kai a musulunci wannan kafirci yake kai mutane Allah to shi ne Allah madaukakin sarki yake a shi ne wato wani sahabi ya kalle shi yake wallahi na rantsi da Allah jakar annabi alaihi salatu wasalam ta fi ta alheri to shi ne aka sami wato um sai ce ku ce tsakanin yan tawaga ga ji abin da yake fara cewa ilayka anni annabi yana zuwa cewa yi maza maza maza irin wannan kalmar ita kanta ka gurbi wa kai ma dokar ka mazo kusa da ni fa wallahi da kada azani bi a himari wannan jakin naka warin da ya dama yake faɗa wannan sai wani mutum daga cikin mutanen Madina sai yake wallahi la imaru rasulillah a iya guri hamminka na rantsi da Allah jakar annabi alaihi salatu wasallam ta fi ta kanki ya mai mata martani to shine a cikin mutanen da suke tare da shi sai wani ya miki yana miƙewa sai kaiwa wannan bawan Allah duka to so da aka shi ma kawai shi dan tawagar dan salulu ne daga cikin sahabbai wannan da ya kai duka daga yan tawagar dan salulu shi ma sahabin da ya rama to sai aka fara extending masu takalmi masu zanganiya ta dabilu to shi Allah ya saukar da aya wa in ta'ifatan min al-mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma duk da wa'annan din da yake gare da su gaba ɗayan su kusan duka sai da suka gane suka bar jikin da suka dawo gurin annabi alaihi salatu wassalam dama a lokacin ma suna da imani amma su babban matsalar su shine kawai ya za a kwace mukamin ubangidansu ba su gama gane waye annabi ba to shine Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya to kaga in ma ta sauka a wancan gabar da annabi ya ishara akan alhassan tsakanin muawiya da sayyidina ali ta kuma sauka a nan ba laifi bane domin akwai mata karrarar nuzulu kamar da imamu suyuti yake faɗa a cikin iska to akwai kamar suratul fatiha ayan faɗi ta sauka a makka ta kuma sauka a madina akwai ayat da tana iya sauka sai a ce ma al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab abinda za a kalla kawai mai magana ta kunsa ba iya sababin saukar ba tunda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kar ka zo ka ce ai akan sai na Abu Bakar da Umar kawai ta sauka la tarfa wa aswatakum fawqa al-a'a al-ibrati bi umum al-lafzi la bi khususi sabab saboda haka ta shafi kowa har yanzu to shine nan wa in ta'ifatani min al-mu'minina tatalu idan aka sami wata tawaga cikin mu'minai ittatalu suna rigima sai Allah ya ce fa aslihu bainahuma lalle ku gyara tsakaninsu to sai ce bayin ba gace idahu ba ala alquran sai ta fitta ya karfi sai wa dai ta'addanci fa qatilul lati tabbi to ku yaki wanda take wannan ta'addanci a ta tafiya ila amrillah a ce ta dawo kan dokar Allah bayin ba idan ta dawo ba aslihu bainahu ma bil adl ku tsai wato wato ku jara ku yi tilwa tsakanin su ta hanyar adalci wa aqsidu lillahi bi adalci inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci yake innamal mu'minuna ikhwa kadai su mu'mine da kake ji da gani ɗan uwan juna ne ba aslihu baina akhawaykum ku gyara tsakanin ɗan uwan ta kau wattaqullaha lalle ku kiyaye Allah madaukakin sarki inna Allaha yuhibbul muqsitin ala wattaqullaha lalle ku kiyaye Allah la'allakum turhamun ko kwa samu rahmar ubangiji madaukakin sarki akwai hadisi daga Ibn Abi Hatim daga Abdullahi dan Amr dan As yana cewa annabi yana cewa innal muqtidina fid dunya ala manabirin min lu'lu'in bayna yaday rahman lalle masu adalci a duniya za a dora su akan wato mimbarin mimbari na adalci ranar alkiyama kuma wato wannan mimbarin na lu'lu an musu ado Allah sai ya nuna cewa wayannan adalai ne adalci irin wanda Allah yake nufi ba irin wanda mata suke bayani ba yawa don kan mun ja fada mata ba sa bambance wato an daruriya da kuma abin da yake na wajibi da tahqiqan ba sa bambance wannan misali abubuwan da suke fada za a zama zai zama na wajibi abubuwa ne guda hudu ko biyar kadai amma wayan san tahqiqan iya kokarin shi iya ladan to shine adalci wa zai ke yi mu'allimi kawai tora abin da ya dace dai yanzu sai ka ga wannan ko ta kama tsara akan wai ya je unguwa ya dawo ya je wata yar abaya ita bai je mata ba shi ba adali bane ba zaton ai abaya tana cikin zaruriya ce wata ce mata ce abaya yanzu riga ya je wannan da suke dora abaya mata cikin zaruriya ce mata ko ya je wata tsire ke da je ne ba yawa wata bila da da da da iya magana ko fararar ko kwako ta cike duk suna cikin wayan abubuwan shi za ko da yake za ka wa mata karatu wannan biyar din za ka lissa ba sai ka gama ka ce kaza yana cikin wannan kace ba wani kace to kawai ne ga ya maza yana so gidan zai zauna lafiya yayi amma maganar cewa yana cikin wasu bai in kana so kan gidan zai zauna lafiya kana arkata da gobara sai kai wayan jannan amma idan ba kai ba a ranar da kiyama ba za ka zauna lafiya a duniya ba amma a kiyama za ka zauna lafiya an kai shine kawai abin da za ka wanda akwai abin da in kana yi tsakanin mata biyu zuwa uku a tsakanin su kana yin su ba za ka zauna lafiya da su ba amma a lahira za ka zauna lafiya shine bambanci kawai sai ka aro abin da kake ganin kai ne yin kai kisa ba a zaman aure da kwatanci abin da nake nufi da kwatance gidan wani idan yayi kaza ya zauna lafiya an kai a gidanka gobara za a yau kowa ya adu abin da yake ganin zai da misali cewa na cewa kullum tana ganin wata ce suna fita da mijinta kullum kullum tana ganin ita wata in aka zo yara suke kaiwa makaranta in aka zo sai mijin ya fito sai ya bude kofa sai ta fito sai ta ta sha'awa ita kuma sai ta gaya mai cewa ita wallahi wai sai ba ka ganin abin da maza suke yi to ka ga kullum sai an bude mata kofa ba da abin da yake yi ke to ba ko ran nan da aka zo tun da ka ga ba ta ga yara makaranta yau da gobe za a saba sai biyu da ni suke wai da Allah wata hanya ake bi ne wajen na ga kullum muka zo sai ka buɗe mata ko ba sai ki a ai ai ko ba sai ta lalace yace ba ga mu kullum yace wallahi ni za ka ce ku kullum ba ko ba sai ba haka ne saboda haka ba a yin abin da kwatance ba a yi da kwatance to wannan shine abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yi mana muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa akwai wani bawan Allah kusan tsani a gurin su Mala Ahmad namu na ICT ta kanka ba zan fara cewa ya zo ganin likita mutumin jaraba ne nan kan uwan Talija Adamu ne da tijan masallacin nan saboda haka ya zo ganin likita magana dangi ya koma taraba yana yake yana bibiyar makarantu daga taraban ko da yake yana bukatar yan uwa su sa shi addu'a rashin lafiyar da take damun da Allah madaukakin sarki ya yi masa idan kuma ba wanda za a warke ba ne yake yan uwa a roƙa masa Allah ya wani ikon cin jarabawa wannan kalmomin ya faɗa da zan nan kwarai da gaske muna roƙo Allah ya ba ki lafiya Allah madaukakin sarki ya sa ya ba ki ikon cin wannan jarabawa sannan shi ma la'amal din kawai da muka faɗa shi kuma shi ma yan aiki sun mu dai karewa su ana ta ɗiba shi ma talatin da ɗaya ga wata ya ɗaura auren da insha Allah ta'ala za mu ta tunatarwa har zuwa lokacin amma wanda ya matso kusa yanzu shi ne ɗaura auren ya gida Alhaji Abdullahi Muhammad Gumal ɗaya daga cikin iyayenmu a wurare ko kowane guri na karatu za a ɗaura auren yarsa mu kuma malaman da gurin mu makwarai da gaske za a ɗaura ranar asabar ƙarfe sha ɗaya wannan ne zuwa sha biyu daga wata a masallacin salafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa a yi lafiya Allah ya ba su zaman lafiya ko ta kada da hannu ko yanzu kamar na addu'a aka yi a farko cewa ai wai cewa an taba kawo ruwa ya cewa annabi yana alaihi salatu wasallam yana yin tantan istighfar saba'in ko dai ya halatta mutum ya zama da haka kwarai ko ai da ke gaba ɗaya rayuwarka ai na ja faɗa wannan a karatun cika da zan tuwo istighfar ya yi yawa domin kai a ta na burtuni da kake gani mana yi yanzu ai mun muka je wa sunan da na faɗa ba domin shi ko za na fina kuma daɗi ke nan ai annabi ne kawai wasu malamai da suke annabi ne kawai zai je kiyama da da na fila amma kai dai a ta ciko bare ko ko da ko da ka iske ku ba ku ai namu yawa domin gaban nan kullum a cikin sa ne sai ko Allah ya yaje mana to muna roƙo Allah da sunan da gawa da ko gurbin ko ba wanda da ke mana yake da annabi da Allah da yau ko ka ni mara da lafiya gida da rabu da Allah da lafiya gudun da lafiya Allah ka inda da lafiya kiyaye mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji ba su da gafara idan za mu dawo Allah ka kawo mu da ribar imani ayi mun wani to ga iyayen kisa muna da bala da sunayen da kyawawa da gobin da makakwata Allah ya biya kowa bukatun sana alkhairi kun ce rayuwa da talaucin da ake bawa da shi Allah ta yi mana Allah mana da shi sai kuka zauna da jihar da ka san lafiya a cikin wasu da matsala da kai na kai Allah kamar da samu muna roƙon Allah da shi na shawa da tsohon da muka ɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga na baro Allahumma amin na fi audanina wa su da kai matsala wa da umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.